الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar 14 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 26 ga watan daya shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabira kafin darasi na yau ba laifi idan da cikin tambayoyi suna iya gabata wai ita ta'aziyya tana da wata kaifiya cewa sai daga zaune a takaice ita ta'aziyya ba ta buƙatar cewa dole sai mutum ya zauna in ka tarar da mutum a zaune sai ka zauna kai masa ta'aziyya in kuma akan titi kuka haɗu a tsaye yake sai ka tsaya kai masa ta'aziyya ba maganar cewa sai an zauna ita in aka ce ta'aziyya shine yin amfani da wasu kalmomi domin ba da haƙuri ga wanda musiba ta same shi musamman musiba ta mutuwa domin lafazin at-ta'aziyya ma'anarsa shine at-tasbir ma'ana ba da haƙuri kamar yadda wani mawaƙi yake cewa fa'azzaitu nafsi hina banu bi jasratin zamulin ka bunyanin yahudi haifaki fa'azzaitu nafsi ai fasabbartu nafsi don haka kasancewar ba ka'ida ba ne ba dole in za ka yi ta'aziyya sai ka zauna duk halin da ka samu shi wanda musiba ta same shi to a irin wannan hali za ka yi ƙoƙarin yi masa waɗannan kalmomi waɗanda za su sanyaya masa zuciya dangane da musibar da ta same shi ƙarin fa'ida lafazin da ya fi dacewa a yi amfani da shi a wajen yin ta'aziyya shine lafazin da ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda manzan Allah ya maƙiyarsa ta'aziyya dangane da mutuwar ɗanta inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falatasbir wal tahtasib manzon Allah ya ce abinda Allah ya karba da abinda ya bayar duka nashi don ba wani wanda yake da wani abu sai yake cewa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma komai a wajen Allah yana da lokaci wanda yake kayyadadde don haka sai ka ce masa a ɗau haƙuri a nemi ladan musiba a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ba laifi za ka biyo baya da cewa Allah ya gafarta ma mahaifinka ko kuma mamacinka Allah ya masa rahama Allah ya sanya aljanna ce makomarsa Allah ya haskaka kabarinsa na'am
yana da kuma sai ba
tambaya za ka yi shin ya halatta mutumin da ya fidda zakka ya ba mahaifansa dukiyar zakka kwarai za ka iya ba mahaifanka zakka ko mu ce masu ma suka fi cancanta game da cin zakkarka amma da sharadi in har kai ba in dai ba kai ba kake daukan ɗawainiyarsu idan kai kake daukan ɗawainiyarsu komai da komai gaba ɗaya cinsu da shansu da suturarsu da duk wasu abubuwa na bukatu na yau da gobe to a nan ya dacewa ka keɓance su da dukiyar zakka ba don komai ba don kada wani ya yi wayo da dabara domin ture wani abin da ya zama wajibi a kansa saboda duk lokacin da mahaifa suka zamanto talakawa ba sa iya ɗaukan ɗawainiyarsu to dole ne akan ɗansu ya ciri ya kullu ya ciyar da su ya shayar da su ya ɗauki dukkan wasu abubuwa na ɗawainiyarsu na yau da gobe amma in ba kai kake ciyar da su ba ba kai kake shayar da su ba nauyinsu gaba ɗaya ba a kan ka yake to wannan su suka fi cancanta game da cin zakarka kaddar cewa kana ɗaukan nauyinsu to sai dai suna da wani abu wanda yake kansu ko wani bashi ko wani abu to a nan za a iya ba su dukiyar zakka domin su sauke wannan nauyi da yake kansu na bashi ko da kai kake ciyar da su kake shayar da su na'am
kare aka yi idan ya yi mallaki abin sha aka ce a wanke shi so bakwai na karshe ma na takwas a wanke a sa kasa sai ya aka ce to ruwan da ya lallata a ciki ana iya a yi arwala da su
wai tare da cewa ya gabata dai a cikin darasinmu musamman na bulugul mara cewa makayin da kare ya tsoma bakinsa a ciki ma'ana ya yi lallagi me ake cewa lallagi wannan kalima ce ta larabci an ciro ta ne daga alwuluk bi ma'ana laglaga ma'ana ya tsoma harshen shi ya sha ruwa to shine a hausa ake cewa lallagi domin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa duk makayin da kare ya tsoma bakinsa ya sha wani abin sha to wannan makayi idan ana nihin yin amfani da shi nan gaba don Allah ya ce za a wanke wannan makayi su bakwai farko daga cikin bakwai kin manzon Allah ya ce a sanya ƙasa akwai riwaya da take cewa ula hunna au ukra hunna da riwaya da take cewa wa afiruhu wa afiruhu faminata biturab na takwas din ku sanya ƙasa ku gurje shi to amma abu wanda yake tabbatacce na farkon shine ake sanya ƙasa to shine dan uwa yake tambaya cewa to shi ruwan wannan wanda kare ya sha sauran nashi ana iya yin arwalla da shi baya halatta saboda akwai riwaya manzon Allah ya ce fal yuriku sauran abin da yake cikin makayin manzon Allah ya ce a zubar da shi kuma akwai riwaya tabbatacciya mai manzon Allah ya ce duhuru ina'i ahadikum idza walaga fihi al-kalbu an yagsilahu sab'a marrat ulahunna biturab manzon Allah yake cewa abinda zai tsarkake makayin ɗayanku ko kuma tsarkakar makayin ɗayanku idan kare ya sha wani abin sha a cikinsa manzon Allah ya ce ya wanke shi su bakwai sai ce na farko a sanya ƙasa to kaga wannan kalima ta farko na cewa duhuru ina ya ahadikum na tabbatar mana da cewa bakin kare najasa ne duk abin da ya tsoma bakinsa wannan abin da ya rage matsayinsa najasa ne baya halatta a yi amfani da shi an gane ko malaman malikiya su ne suke ganin cewa ba najasa ba ne ba saboda su a iya abin da suka fahimta suka ce in har saboda najasa ne za a wanke makayin to ai kafin a kai bakwai ma ya tsarkaka don haka su sun tafi akan cewa wankewar kawai saboda ibada ne to amma magana tabbatacciya wankewar ibada ce kuma saboda kasancewar kuma najasa ne don haka manzon Allah ya ce duhuru ina iya ahadikum wato tsarkakar makayin ɗayan ku idan kare yayi lallage a cikin sa manzon Allah ya ce wanke makayin su bakwai na farko a sanya kasa don haka baya halatta a yi amfani da sauran sha wanda yake na kare
wani malami ne ya yi bayani ya ce idan babu cuta ce a yanzu da ake ce a wanke kenan ruwan ma sun ya ce in babu ruwa sai ya amfani da shi in babu ruwa kamata a yi amfani da to kenan in babu ruwa da bawali ma mutum yana iya arwalla tun da ai ba shi da bambanci da bawali shi ma ya gani ce to wannan wannan gaskiya matsalar ce ba ba maganar cewa ka yi alwala da ruwa wanda yake na najasa in babu ruwan da za ka yi alwala da shi taimama za ka yi taimama za ka yi na'am
lokacin kuma da to wannan ya riga shi san gare ne misali a ko shari'a wasu karin mutane ne sun iya kancin su amfana da hanyar wai dangane da yin amfani da kare lalle shari'a ba ta bar kofa a buɗe kawai haka idan mutum ya ga dama ya kama kare ya riki damar da shari'a ta bada mutumin da zai iya riƙe kare sai mutumin da ke da gona ko mutumin da yake da dabobi karen da aka karantar da shi ya raka su kiwo ya dawo da su ko kuma kare wanda yake na farauta kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce yas'aluna kama za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru isma Allah 'alayhi wattaqullaha inna Allah sari'ul hisab don haka kare uku ne mutum zai iya rikewa na farko dai shine wanda yake na farauta shi ma ba farauta ba irin ta ta maguzawa kamar yadda ake yin ta a nan an gane ko yan kiɗin farauta wanda za a ringa fita a je ana kaɗe-kaɗe a tara karnuka a je wanda kowa yana da sana'a haka kawai ake tahiya dande yawo dai wanda yake na maguzanci wanda kuma wai duk wasu asirrai ne ake famar gwada su a irin wannan lokaci to irin wannan baya halatta ita farauta ga mutumin da zai mai da farauta sana'a shine ana aka ba shi damar zai iya rike kare a matsayin wannan an gane ko ka je ka farauto abu domin kana da bukatar shi ko kuma kasancewar dabobi kenan wanda karen zai ringa abutar su zuwa kiwo da dawowa ko wanda za a keɓance shi saboda gadin gona da sauransu to wannan duka ba laifi akan iya yi to amma wasu malamai sun kiyasta cewa mutumin da yake gefen gari ma'ana wanda ya kasance ba mai gadi ba wani abu kenan mutum yakan iya daukan kare a matsayin wannan illa kasancewar wannan kiyasi ne ma alfari don haka da yawa daga cikin malamai suna ganin baya halatta illa waɗannan guda uku kawai da aka kayyade duk da cewa akwai riwaya sariha cewa illa kalba mashiya duk da cewa wasu malamai sun yi magana akan wannan riwaya daga cikin malaman hadisi wannan ziyadar amma mafi yawa kuma a yau don jin daɗi ne kawai mutum yake rike kare kuma alhamdulillah a yanzu an ma wadatu da shi saboda akwai wani nau'i na agwagwa wanda kasancewar indi kare ne ya haushi to ita ma daga tajin motsi haka take kenan ita ya fi dacewa mutum ya rike in har ma gadin ne
suka tambaya lokacin da kake ba mahaifan mahaifanka a sanar tsaka kuma iyanka suna ziyartar gidan kamar kwanan zuwa kuma ka ba su kuɗi abinda take ciyar da su zai zama kamar kayan kalaci
shi ba ba a bukatar ya zamanto mutum yana da kamar kwankwanto akan irin wannan ‘ya'yanka da suka je suka ci abinci a gidan waɗanda ka ba su zakka sai a ce sun ci haram kamar ka ba su kai ba kai ba ka ba su abincin nan da aka ba su kamar kyauta ne aka ba su ko sadaka ce aka ba su tunda ba dole ba ne mahaifinka ya ciyar da ɗanka ka ba mahaifinka wanda ba ka ɗaukan nauyin shi dukiyar zakka ɗanka ya je ya ɗauki wani abu ya bashi ko ya dafa abinci ya bashi ba maganar cewa zakarka ta dawo gare ka na'am wani ce tambaya mishi mai gidan shi ya ba shi kamar aikin amsa biya ma'aikata ko kuma sai wani ba a cikin kan sai ya dauka ya amfani da shi kan mai gidan bai sani ba kuma ya mura mutu a ciki to sai da aka kuma sai ga mai gidan ya ce to dan ka dade na dauki kaza a san ruwan nan ka ya ce mai gidan ya ce mishi ya
to anan abin da muke tambaya shi mai gidan wannan kudade mallakar shi ne ma'ana kamfani ne nashi ko kuma ma'aikata ce ta gwamnati wani misali mai gidanka ne ya amince maka dangane da ka zame masa ma'aji an gane ko na dukiyar da take shigowa a ma'aikatar da aka ba shi jagorancinta sai ka ɗan taɓa wasu kuɗaɗe ba a kan ƙa'ida ba ka fahimci kuskurenka sai ka ce ma mai gidan ka taɓa kaza ya yafe maka shin in ya yafe maka ya yahu baya da yancin da zai yahe maka shi ma ba dukiya shi ba ce dukiya ce wadda take ta ƙasa tubanka a nan shi ne iya abin da ka ɗauka ka maida shi shi ma kuma ya maida can bai tilmali shi ne asusun ƙasa saboda ba dukiyar shi bace ba mallakar shi bace shi ma jagoranci ne aka ba shi amana dangane da kula da wata dukiya ta musamman don haka ko ya yahi bai yahu ba don ba tashi ba ce ba abu wanda yake mallaka ka shine kakan iya yafewa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabul hajji mun tsaya karshen babi na sha biyu za mu tashi farkon babi na sha uku قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في التلبية قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن ألي عن أيوب وابن أبي تميمة السختياني النافع هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عن الجميع قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا الليل وابن سعد الفهمي المصري النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل فانطلق يهل فيقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يزيد من عنده في أثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل قال هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان هو ابن سعيد الثوري والشافعي هو محمد بن إدريس وأحمد هو ابن محمد ابن حنبل الشيباني وإسحاق وابن إبراهيم ابن راهوية ابن مخلد الحنظلي قال الشافعي وإن زاد زايد في التلبية شيئا وإن زاد زايد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله لبيك والرغباء إليك والعمل نعم al'imamu turmizi Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na sigar talbiya. lafazin a talbiya masdar ne na faɗar su labba yulabbi sai ka ce talbiyatan shi in aka ce a tarbiya bi ma'ana al'ishaba ma'ana amsawa to shine anan malam ya shigo da hadisin ibnu umar Allah ya kara musu yadda ke cewa lalle talbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kasance shine labbaik Allahumma labbaik na amsa maka ya ubangiji na na kuma amsa maka ma'ana na amsa kiran da kai mana amsawa bayan wata amsawa ta musamman domin lafazin labbaika lafazi ne wanda yake musanna wanda iya abin da ake nufi da shi wato shine yawaitawa an gane ku bi ma'ana ajabtu da awataka ya rabbi ijabatan ba da ijaba ya ubangiji na na amsa kiran da kai mu domin ziyarar wannan ɗaki naka amsawa bayan wata amsawa kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa farji ilbasara hal tara min futur thumma marji ilbasara karratayn yanqalib ilayka albasara khasi'an wa huwa hasir lafazin karratayn lafazi ne wanda yake musanna amma abin da yake nihi anan karratan ba da karra ma'ana kunkumudibinka komawa bayan komawa shin zaka iya gano wata illa da wani aibi game da halittar samaniya to shine anan yace labbaika allahumma labbaika ma'ana na amsa kiranka ya ubangiji na amsawa bayan wata amsawa labbaika na koma amsa maka sai ce labbaika la sharika laka na dai amsa maka ya ubangiji na ba ka da wani abokin tarayya labbaika na koma amsa maka innal hamda lalle dukkan wani dangi na yabo wani ni'imata da duk wata ni'ima laka wato taka ce wal mulk kuma mallakar komai naka ne la sharika laka baka da abokin tarayya wannan ita ce kenan siga ta talbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a babu shi a abu ne ma'ana wannan ita ce siga ta talbiya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake al-imamu tirmidhi ke cewa a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi dan mas'ud da jabir ibn abdullahi al-ansari da aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abdullahi dan abbas da abu huraira Allah yadda da su kowane ɗaya daga cikinsu ya rawaito hadisin da zai iya zama a ƙarƙashin wannan bari ma'ana wanda ya kunshi tsiga ta talbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malam sai ya biyo baya da hadisin nafi daga ibn umar cewa annahu ahalla ibn umar wato ya ɗau harami fanɓalaka yuhillu sai ya haɗu wato yana talbiya faya ƙulu yana cewa labbaika Allahumma labbaika na amsa maka ya ubangiji na na kuma amsa maka la sharika laka labbaik baka da wani abokin tarayya na amsa maka ya ubangiji na innal hamda wan ni'mata laka wal mulk lalle dukkan wani dangi na yabo da duk wata ni'ima naka ne wal mulk kuma mulki ma gaba mallakar komai ma naka ne la sharika laka baka da abokin tarayya menene bambanci tsakanin wannan siga da waccan siga wadda ta wuce kasancewar a nan akwai ragowar lafazin labbaika domin siga da ta gabata labbaika Allahumma labbaik sannan labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak amma wannan siga sai ce labbaik allahumma labbaik kenan bi kuma cewa labbaika sai ce kawai la sharika laka labbaik labbaik allahumma labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wato wannan kenan aka samu shi ibnu umar Allah ya kara masa yadda wato yana wannan talbiya kuma hadisi ne ingantacce illa kasancewar wancan ya jingina cewa haka talbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take shine sai ya ce wa kana abdullahi ibn umar abdullahi dan umar ya kasance ya ƙulu na faɗa cewa hazihi talbiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wannan wadda yake ita ma sai ya ce haka talbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take wa kana yazidu min indi kuma sai ya ringa dada wani abu daga wajensa fi athar talbiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen talbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya zo da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ƙara nashi me yake karawa sai ya ce labbaika labbaika wa sa'adaik wal khairu fi yadaik wal khairu fi yadaika labbaik wal ragba'u ilayka wal amal ma'ana na amsa maka na koma amsa maka ya ubangiji na alkhairi gaba daya a hannunka yake na amsa maka wal ragba'u ilayka wato duk wasu kwadai ma'ana duk wani abin da ake kwadai ake bukatar samun shi zuwa gare ka ne wal amal aiki ma gaba daya zuwa gare ka ne ma'ana duk abin da ake aikatawa ana yi ne saboda kai to don haka shi anan ibnu umar Allah ya kara masa yadda yake dada wannan lafazi bayan amma sai ya gabatar da lafazin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kara nashi bayani zai zo menene matsayin wannan ƙari malam ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takaice hadisi ne sahihi domin al'imam bukhari da muslim sun fitar da shi al'imam turmizi ke cewa hadisin abdullahi dan umar hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce wal amalu alaihi inda ba'd ahli ilmi aiki kuma a kansa yake a wajen wasu malamai daga daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu sai ce wa huwa qawlu sufyan wannan kuma ita ce fada ta sufyan ibn sa'id al-thawri da al-imam shafi'i da al-imam ahmad da ishaq ibn ibrahim gaba ɗayansu sun tafi akan cewa wannan talbiya ita ce ya dace mutum yayi al'imamu shafi'i sai yake cewa wa in za da zayi ko ka ce wa in za da zayi idan wani mai daɗi ya yi daɗi fitan biya ci shay'an ya ƙara wani abu a cikin talbiyarsa min azimin lahi na girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala al'imamu shafi'i ya ce fala ba sa insha Allah ya ce ba laifi sai ce amma wa ahabbu ilayya abin da ya fi soyuwa a wajena an ya tasira ala talbiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutum ya takaita akan talbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka kara karka rage yace haka na fusu قال الشافعي الإمام الشافعي يتي وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها mun ce ba laifi dangane da ƙara wani abu na girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala game da talbiya hujjar mu sai ce lima ja'a an ibn umar domin abin da ya zo daga abdullahi dan umar wa huwa hafiza talbiyata an an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shi ya kiyaye mana talbiya yanda take daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rawaito mana yace haka manzon Allah yake amma sun maza da ibn umar fi talbiyatihi min kibali ta wajensa sai ya ƙara wani abu wanda yake na musamman daga wajen kansa shine labbaika war ragba'u ilayka wal amal ibn umar ya ƙara wannan lafazi to amma da ya ƙara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji shi kuma bai masa musu ba ya tabbatar da shi akan haka an samu sahabbai da dama sun ƙara wani abu amma manzon Allah sallallahu alaihi sallama wato bai musu inkari ba kamar yadda da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallama wasu suna ganin cewa ba laifi mutum yakan iya karawa kamar irin shi ibnu umar irin su abdullahi dan mas'ud su aisha su jabir ibnu abdullahi al-ansari da sauransu suna ganin cewa an gane ba laifi mutum yakan iya dada wani abu wanda yake na girmama ubangiji subhanahu wata'ala amma wasu malaman ba sa ganin halaccin haka domin akwai waɗanda sun ƙara tun a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ce a zamanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma an samu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun musu inkari kamar yadda sa'ad ibn abi waqqas ya ji wani mutum yana karawa a cikin talbiyarsa yana cewa labbaika zal ma'arij labbaik sai yake cewa innahu la zulma'arij lalle ubangiji ta'ala shine zulma'arij yace amma wa wa ma hakaza yace kunna nulabbi ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yanda kake yi yace ba haka ba muke yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka da yawa daga cikin magabata wasu suna ganin rashin halaccin mutum ya kara iya abin da ya dace mutum ya tabbata akan abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa kasancewar kai dai baka ƙara naka ba in ma ƙarin za ka yi to ka taƙaita akan abin da sahabban suka ƙara wanda manzon Allah ya ji su bai musu ba saboda inda sun yi ba daidai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ya musu inkari akan haka to dan haka kenan su su ibnu umar sun ƙara amma manzon Allah ya ji kuma bai yi musu ba da irin kamar misali akwai sigar da ta zo labbaika ilahal haƙƙi labbaik labbaika ilahal haƙƙi labbaik to waɗannan duka ƙari ne wanda ya halatta wato mutum ya yi su to amma a nan malaman da suka ce ma ya halatta ka yi ƙarin sun keɓance mahallin da kakan iya yin ƙari suka ce ba za ka yi a farko ba ba za ka yi a tsake tsakinta ba sai dai a ƙarshe kenan bayan ka zo da ta tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in ma karin zaka yi anan zaka yi kari dan a tsake tsakin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a kamar ko a farkon da ba ka yi ba domin karka canza wani abu wanda yake nashi don haka su malamai suka ga cewa tunda anan abubuwa ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu to kenan abin da ya fi dacewa dai mumini ya taka burki a inda aka tsida shi shine ya fi dacewa babu ma ja'a don haka kenan a nan ba maganar cewa mutum ya kafa hujja da irin wannan hadisi domin ƙarin wani abu a cikin addini waɗanda suka ƙara manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji su kuma bai musu inkari ba akan haka duk abin da manzan Allah ya ji ya ja bakinsa ya kyale bai yi musu ba tamkar ya ce a yi ne kuma tare da cewa ga wasu daga cikin sahabbai suna inkarin cewa mutum ya yi kari akan irin wannan babu ma ja a fi fadli talbiyati wan nahr qala haddathana muhammad ibn rafi qala haddathana ibn abi fudayk قال حاوى حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل قال العج والثج قال حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد هو السائدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الأسود أبو أمر البصري أنهما قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث إسماعيل بن عياش قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أبي بكر رضي الله عنه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي هديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث وروى أبو نهيم الطحان درار, درار بن سرد هذا الحديث عن ابن أبي كليب عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه درار قال أبو عيسى سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن ابن أبي عن, عن, عن ابن عبد الرحمن بن يربو عن أبيه فقد أخطأ قال وسمعت محمدا يقول يعني ابن إسماعيل ذكرت له حديث درار بن سرد عن ابن أبي فديك فقال هو خطأ فقلت قد رواه غيره عن ابن أبي فديك أيضا مثل روايته فقال لا شيء إنما رووه عن ابن أبي فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن ورأيته يضيف ذرار بن سرد والعج هو رفع الصوت بالتلبية والصج هو نهر البدن wato abubakar Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa tambaya ayyul hajji afdal wace hajji ce tafi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala qala sai yake cewa al'ajju manzon Allah ya ce hajjin da ta kunshi ɗaukaka murya game da faɗar labbaik Allahumma labbaik wasajju kuma hajjin da aka zubar da jini ma'ana aka yanka hadaya manzo Allah ya ce wannan hajji ita ce fiyayyar hajji kaga wannan kenan na ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna wato kirani da tamattu wato sun yi ifradi saboda shi mai ifradi ba maganar wajabcin hadaya a kansa amma mai tamattu da mai kirani wajibi ne kowane ɗaya daga cikinsu ya ba da hadaya to shine anan da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya wace hajji ce tafi a wajen Allah subhanahu wataala ma'ana daga cikin nau'ikan haji sai ya ce daga cikin haji gaba ɗaya sai ya ce al'ajju ma'ana hajjin da ake ɗaukaka murya game da faɗar labbaik Allahumma labbaik sai ya ce wasajju kuma da zubar da jini ma'ana shine yanka hadaya don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewar hadayar ma ba ɗaya ba biyu ba kamar yadda hadisi ya gabata sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke raƙumi dari don haka kenan ko ifradi za ka yi abin da aka fi so wato ka ba da hadaya sannan a wannan hadisi na biyu sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min muslimin yulabbi babu musulmin da zai ringa yin labbaika Allahumma labbaika illa labba man an yaminihi aw an shimalihi min hajarin aw shajarin aw madar manzon Allah yake cewa face duk abin da ke damarsa ko hagunkinsa na dutse ko na duwatsu ko wasu itace aw madar wato ko wani hoge madar shine wato ƙasa kenan gaba ɗayansu sai sun ringa yin talbiya suna amsa masa manzan Allah ya ce hatta tanqadi al'ardu min hahuna wa hahuna manzan Allah ya ce har sai ƙasa ta yanke ta nan da nan ma'ana gabacin duniya da yammacinta an gane ku bangon duniya na gabas da bangonta wanda yake na yamma duk abin da yake wannan tsakani na duwatsu da itace da kasar gaba daya komai sai ya ringa amsa maka shi ma yana yana yana labbaik Allahumma labbaik kenan wannan shi ma dai me yake faɗi yake nihi kenan ɗaukaka murya game da faɗar labbaik Allahumma labbaika malam ke cewa wannan had- yake cewa wato alhassan ibn muhammad al-zafarani da abdurrahman ibn al-aswad shine abu amr al-basari sun rawaito wannan hadisi daga ubaida ibn humayd shi kuma daga umara ibn gaziya shi kuma daga abu hazim daga sahal ibn sa'ad daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam kwatancin wannan hadisi na isma'il ibn ayyash don haka a takaice shi ma hadisi ne sahihi malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi dan umar da jabir ibn abdullahi al-ansari wanda kowane ɗaya zai iya zama a ƙarƙashin baban wanda ke nuna mana cewa sunna ce mustahabba ya zamanto mutum ya ɗaukaka muryarsa game da talbiya amma ɗaukaka murya a nan ba a nihin cewa ka ɗaukaka murya har yadda muryarka za ta shaƙe lalle ana buƙatar mutum ya ɗaukaka murya wannan sai ka sanya shi a layin zikirin da aka sunanta mana bayyana shi an gane ko wanda mutum kenan zai ringa guga amma in dai ba irin waɗannan zikiri da sauran wannan duk wani zikiri abin da ake buƙata mutum ya koye shi kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil gudwi wal asali wa la takun min al-ghafilin to amma anan wannan zikiri na labbaik allahumma labbaik manzon Allah sai ya nuna mana cewa fiyayyar haji kenan wanda aka ɗaukaka murya game da fadar labbaik allahumma labbaik sannan kuma aka zubar da jini a cikin ta ma'ana shine kenan yanka hadaya al'imamu turmizi ke cewa hadisin abubakar hadisi ne gari ma'ana hadisi ne ba'i malam ya ce ba mu san shi ba illa ta hanyar kawai wannan marwaci shine ibnu abi fudayk daga bahar ibnu usman shida yake an gane ku sai ce wa muhammad ibn al-munkadir wato muhammad ibn al-munkadir yake cewa lam yasma min abdurrahman ibn yarbu wato bai ji ba wannan hadisi daga abdurrahman ibn yarbu ma'ana kwata kwata bai ji ba hadisi ko ɗaya daga wajensa an gane ko sai ya ce wa kadrawa muhammad ibn al-munkadir ya ce muhammad ibn al-munkadir ya rawaito wato daga sa'id ibn abdurrahman ibn yarbu shi kuma daga mahaifinsa kenan shine Abdurrahman ibn Yarbu amma gaira hadal hadisi ba wannan hadisi ba kenan anan me yasa malam ya raunana hadisin kenan akwai inkiba ma'ana dallewar sanadi domin shi Muhammad ibn al-Munkadir bai ji ba wannan hadisi daga Abdurrahman wato ibn Yarbu sai yake cewa warawa abu nu'aymin al-Nibbahan shine dirar ibn surat ya rawaito wannan hadisi ta hanyar ibn abi fudai daga bahak ibn usman daga muhammad ibn al-munkadir daga sa'id ibn abdurrahman ibn yarbu an abihi shi kuma daga mahaifinsa kenan abdurrahman ibn yarbu shi kuma daga abubakar allah ya kara masa yadda shi ko daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam malam ya ce wa akhba fihi dirar shi wannan marwaci dirar wato ya kuskure game da riwayar wannan hadisi ya kuskure kenan shi sai ya jingina riwayar wannan hadisi zuwa ga sa'id muhammad kenan ya rawaito daga sa'id ibn abdurrahman ibn yarbu shi kuma daga mahaifinsa kenan abdurrahman ibn yarbu shi ko a farko malam yake cewa yace muhammad ibn al-munkadir lam yasma min abdurrahman ibn yarbu kwata kwata bai ji ba hadisi daga abdurrahman ibn yarbu amma shi Muhammad ibn al-Munkadir ya rawaito wani hadisi wanda ba wannan ba kenan ta hanyar dan Abdurrahman kin shine Sa'id to amma sai aka samu shi wannan marwayi Dirar ibn Surat sai ya jingina riwayar wannan hadisi daga Muhammad ibn al-Munkadir daga Sa'id ibn Abdurrahman ibn Yarbu shi kuma daga mahaifinsa shi kuma daga Abubakar shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka malam sai ya ce wa akhba fihi Dirar dirar ya kuskure game da riwayar wannan hadisi al-imamu tirmidhi ya ce naji naji ahmad ibn al-hasan na faɗa cewa al-imamu ahmad na faɗa man qala fi hadhal hadith duk marwayacin da ya faɗa game da riwayar wannan hadisi daga muhammad ibn al-munkadir daga ibn abdurrahman ibn yarbu daga mahaifinsa ya ce faƙada akba ya ce tabbas ya kuskure kenan al'imamu ahmad ya ce duk wanda ya rawaito wannan hadisi ta hanyar kenan muhammad ibn al-munkadir sai ya ce daga sa'id ibn abdurrahman ibn yarbo shi kuma daga mahaifinsa abdurrahman ibn yarbo daga abubakar ya ce ya kuskure lalle kenan ya rawaito hadisi ta hanyar sa'id amma ba wannan hadisi ba sai malam yake cewa wa sami'tu muhammadan yaqu naji malami na shine muhammad ibnu isma'il al-bukhari na fadar cewa zakartu lahu haditha dirar ibn sura al-imam tirmidhi yace na ba al-imam al-bukhari labarin wannan hadisi na dirar ibn sura riwayarsa daga ibn abi kudaik shi kuma daga muhammad ibn al-munkadir shi kuma daga sa'id ibn abdurrahman ibn yarbo shi kuma daga mahaifinsa kenan abdurrahman ibn yarbo daga abubakar daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam faƙada huwa khaba al-imam al-bukhari sai ya ce kuskure ne kamar yanda al-imam ahmad ya faɗa ka ce kamar sun game baki faƙult ya ce sai na ci don haka ka'ida ne malaman hadisi yanzu inda malamin hadisi zai gaya maka wannan hadisi yana da illa malamin da su taba haduwa ba da shi ka je inda ya san hadisi ya diba ya bincika sanadin shi ma zai iya ce maka akwai illa ta kan iya yiwuwa ya ƙara gano wata illa wanda wannan shi bai gano ba kuma illar da wannan ya gano zaka ga sun yi dace akan haka mafi yawa to shine anan shi ma al-Imam al-Bukhari yace wannan riwaya yace hadisi kuskure ne wa qultu sai nace qad rawahu ghayruhu an ibn abi fudayk aidan mithla riwayati nace to ai wani ma daga cikin marwayta ya rawaito daga ibn abi fudayk daga muhammad ibn al-munkadir shi kuma daga sa'id ibn abdurrahman daga abdurrahman ibn yarbu daga abubakar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwatancin yanda shi dirar ya rawaito faƙala la shai ya ce wannan duka ya ce karka lissafa da shi watsar da shi inna ma rawahu ya ce cewa sun rawaito hadisin kadai an ibn abi fudaik walam yadhkuru fihi an sa'id ibn abdurrahman duk marwaitan da suka rawaito shi sun rawaito shi ne kawai daga muhammad ibn al-munkadir kenan daga abdurrahman ibn yarbo ba wanda ya ambata cewa an sa'id ibn abdurrahman sai ya ce wa ra'aituhu yudaifu dirar ibn surat yace naga al-imam al-bukhari yana raunana wannan marwaci an gane ko al-imam al-bukhari ya watsar da lamarin sa shi wannan marwaci don haka shi ma illa ne a cikin sanadin hadisin to illa kasancewar shawahidin sa da mutaba'at shi yasa Sheikh Nasir Albani ya inganta hadisin a takaice hadisi ne hasan kenan abin da yake tabbatarwa shine sunna ce mustahabba ɗaukaka murya wato game da faɗar labbaik Allahumma labbaik kamar yadda anan manzon Allah ya ce kuma ita ce fiyayyar hajji kenan wadda aka ɗaukaka murya game da talbiya kuma aka zubar da jini na hadaya shine anan malam ya ce wal ajju abinda ake nihi da al ajji ya ce huwa raf'u sauti bit talbiya shine ɗaukaka murya game da faɗar labbaik Allahumma labbaik wasajju abinda ake nihi da afaj yace huwa na harul budin shine suke raƙumma kenan ayi ta zubar da jini wanda yake na hadaya babu ma jaa fi raf'i sauti bit talbiya qala haddathana ahmad ibn mani qala haddathana sufyan ibn uyayna ana abdullah ibn abi bakr wa huwa ibn muhammad ibn amr ibn hazm عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن بن السائب بن خلاد عن أبي هو السائب بن خلاد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية قال وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث خلاد حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح هو أن خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه na'am
wato asa'ib ibn khallad Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce atani jibril ya ce jibrilu alaihi salam ya zo mun fa'amarani an amura ashabi an yarfa'u aswatahum bil ihlal aw bil tasbih wato manzon Allah yake cewa jibrilu alaihi salam ya zo mun sai ya umarce ni cewa in umarci sahabbaina su ɗaukaka muryarsu wato game da faɗar labbaik Allahumma labbaik lafazin al'ilal abinda ake nihi da shi a nan shine a talbiya an gane ko shine yace bil ihlali awi talbiya ma'ana dangane da shine kenan ɗaukaka murya game da faɗar labbaik Allahumma labbaik haka takanas ubangiji ta'ala ya turo jibrilu alaihi salam ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya umarci sahabbansa su ɗaukaka murya game da faɗar labbaik Allahumma labbaik don haka kenan wannan nasi ne wanda yake a bayyane umarni ne kai tsaye ya zo daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala cewa muminai su ɗaukaka murya su game da tarbiyya malam ke cewa a wannan babi akwai hadisi daga zaid ibn khalid al-juhani da abu huraira da abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baban al-imamu tirmidhi ke cewa hadisin khallad daga mahaifinsa hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takaice hadisi ne sahihi wasu daga cikin marwaita sun rawaito wannan hadisi daga Khallad ibn Sa'ib daga Zaid ibn Khalid daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace wala yasihu yace bai inganta ba ma'ana jingina riwaya ta Khallad ibn Sa'ib wato daga Zaid ibn Khalid wannan bai inganta ba shi Khallad ibn Sa'ib ya rawaito wannan hadisi daga mahaifinsa shine As-Sa'ib ibn Khallad al-Ansari kenan a nan ba ta hanyar zaid ibn khalid ba shi asali wannan khallad ibn sa'ib ya rawaito kenan ya rawaito hadisin ne daga mahaifinsa don haka malam yace wala yasiku bi inganta ba sai yace wasahihu ingantacciyar magana yace huwa an khallad ibn sa'ib kenan riwaya ta khallad ibn sa'ib an abihi daga mahaifinsa shine as-sa'ib ibn khallad kenan shine yace wa huwa khallad ibn sa'ib shi wannan khallad ibn sa'ib shine kenan khallad ibn sa'ib ibn khallad ibn suwaid al-ansari kenan an abihi mahaifinsa shine kenan as-sa'ib ibn khallad babu ma ja'a fi liktisali inda al-ihram قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني مدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه هو زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله وابتسم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإهرام وبه يقول الشافعي wato zaid ibn thabit Allah ya kara masa yadda ke cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tajarrada manzon Allah ya tube ma'ana kayan da suke jikinsa li ihlalihi domin daukan harami yace wa tasala kafin manzon Allah ya dau haramin manzon Allah ya yi wanka don haka wannan dalili ne wanda yake nuna sunna ce mustahabba a lokacin da mutum zai dau harami ya yi wanka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wanka wanda wannan wanka ibada ce mai zaman kanta wannan wanka ba shi da bambanci da wankan janaba domin duk wani wanka na ibada sifarsa ɗaya ce iya abin da yake bambanta su ita ce niyya shine a nan shi zaid ibn sabit yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi ma'ana ya tsiraita dangane da kayan da suke jikinsa li ihlalihi domin daukan harami wa tasala kafin ya dau haramin manzon Allah sai yayi wanka al-imamu tirmidhi ke cewa wannan hadisi hadisi ne hasan kuma hadisi ne gare sai yake cewa wasu jama'a daga cikin malamai sun so yin wanka a lokacin da mutum zai dau harami dalilin su shine wannan hadisi na zaid ibn sabit sai yace wa bihi yaqulu shafi'i akan wannan fada al-imamu shafi'i Allah ya ji kansa yake cewa sunna ce mustahabba kenan ga mai nihin haji ko umra a lokacin da zai dau harami yayi wanka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك